أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب الأصر والزمان أرواحنا الخفدع إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تجينا يمنا مغانا ني أكن dalilin da ya sa waƙen karbala ta auku me yasa kuma duk da dai lokacin da muke kawo bayan abin da ya faru mun dan yi tsokaci a wayan surare da waɗansu janibobi na dalilin da ya sa abin ya faru to yanzu akan shi ne musamman muke magana mun riga mun bayanin cewa su larabawa na wancan lokaci ko mene nasu ya tsori ne a kan gida-gida kuma shi ne ma'auni a wurinsu har kana son ka fahimce su to da wannan fahimtar za ka yi musu kar ka auna su da irin naka ma'aunin na yanzu saboda ba zamanin ka bane da mahallinka saboda wani irin tunani suke da shi na daban kuma da wannan tunanin ne in mun fahimce shi da shi muke iya fahimtar su al misali kamar yadda ya zo cewa su mutanen farisa kisra wajen batun aure yana la'akari da kyau ne in mace tana da kyau shi ke mace kenan wanda za a aura a wajen rumawa wajen su kaisar shi kuma dukiya ne wake da kuɗi in mace mijinta ɗai ubanta mai dukiya ne to sai aure ta ko ita kanta na dukiya a wajen larabawa kuwa hasab ne yar waye hatta ma ba bukatan a ganta akan yi ɗaukula aure ba a ga matan ba kawai babanta aka sani a ce a gidan na akwai yari ya bace kwarai ko sai a ce a ba sai a biki ko a daura ya ganta daga ba saboda yana tinkaho yar wance a wani wani misali dangane da abin da ya faru lokacin hajjaj wani mutum daga banu ko banu awad ne banu awad ya zo gaban hajjaji hajjaji ya yi masa wani irin kallo kamar bai ɗauke shi a bakin komi ba to shi ne sai ce ayyuhal amir ka san ku manaƙibobin ƙabilanmu ka san manaƙibobin ƙabilanmu kuwa darajojin ƙabilanmu banu awata ya ce wayansu manaƙib kuke da su ya ce daga cikin manƙabobinmu akwai manaƙib ɗinmu kafin yaƙin karbala ya ce mata ɗari suka sha alwashin in allah ya ba amirul kaza akan nasara akan husaini ya ambaci da husaini kaza to za su yi sokira kuma goma goma to da ko Allah ya ba amirul yazid bin ma'awiya nasara duk su muka cika wannan alƙawari sai hajja ya ce man qabatun wallah wannan ranar babban daraja ce yace kuma har wala yau a cikinmu babu wani, wani jaririn da aka taɓa haihuwa aka sa masa suna ali ya ce man ƙabatun wallah ce kuma ba mu da jaririn da aka taɓa haihuwa aka sa masa suna ya ce man ƙabatun wallah kuma ba mu da jaririn da aka taɓa haihuwa aka sa masa husaini ya ce man ƙabatun wallah ce ba mu da wata jaririya da aka taɓa haihuwa aka sa mata suna fatima ya ce man ƙabatun wallah wannan babban daraja ya ce kuma ainihin a cikinmu ne yakin karbala gwarazanmu dubu muka tura suka taimaki amirul ya ce man ƙabatun wallah ya dunga jera mashi mana ƙibobi yana ci duk dai ƙeyyansu ga ahalul baiti shi ko shi ko hajjaji yana cewa man ƙabatun wallah wannan daraja ce ba to can sai ya faɗi wani manƙaba alhali shi mutumin irin wani abin da wanda bahaushe kan ce kama a yanka goyi wukani mummuna sai ya ce kuma a cikinmu an san mu da kyau sai ya ce ibi ya fara kyara wannan magana ya ce a bar wannan to inda kyakkyawa ne aka yi shi ya zo gashi shi ga shiga kamar wasu kyawawa ne ya ce amma na hajji wani in ji hajjaji sai hajjaji kira shugaban wata kabila ya ce ba wannan yar kai awa ya ce wannan zan aura mu ɗiyata ya ce ai wannan wannan ba daraja ba ne ba karama ba ne ba zan ba shi sai shajjan ce alayya bisiyat a kawo bulaloli aka zo da damin bulalai ya ce ni za a buga ce to na aura masa ba ka kunga ba ma ga yarinyar ba sai ba shi aka tsaura aure sai kira shugaban wata kabilan kuma ya ce ba wannan ba shi auren yarka ya ce wannan zan ba auren yata wannan ba zai yi ba wannan ai ba karama sai ya ce alayya bisaif a kawo takobi sai ci ta halasa sabba sai ya daura masa aure ya kira shugaban wata kabilan kuma ya ce shi ba shi ya shi ma ya ce ba zai bayar ba ya ce alayya bisiya da wasu yiwu kawo bulalai da ta kubba ya ce halasa sai ya daura to nan take ya aka daura mashi yan mata uku na shugabannin manya-manyan kabilu to shi ne hajja yake ceto saboda darojojin kabilan na goyon bayan ku ga amirul da banu umayya kaga na aura maka ƴaƴan da ƙabiloli masu daraja su a aure a wajen a wajen larabawa ba ma ana gani kawai aka zo kawai sai aka ce in wani babban mutum ya zo ce yana son ya aure a wannan gidan kawai sai a biki a dora amarya a doki a tafi kawai shi ba sai ya ganta ko ya aiko ya je yana so sai a tura mashi kawai gida ake ne su laraba suna da wannan gida gidan waɗan gidan wane ne shi ne daraja to amma na annabi ba na ba na laraba ba ba na al'adar laraba ba ya ce ana auren mace saboda kyanta da dukiyanta da hasab ɗinta da addininta ya ce to amma ka ɗauki mai addini ne za ka rabauta to haka shi annabi sai ya ce addini ne ma'auni amma ba ka ba a wajen balarabe babban ma'auni shine hasab dan waye da shi ake gane mutum ba a san mutum da komai ba sai da dan waye daga wace kabila yake dan waye to wannan shine kawai saboda haka wannan wannan gasa tsakanin gida da gida akan daukaka wani sanannen abu ne a tsakankaninsu da akan shi kuma su suka yi wannan abin da suka yi duk gabansu duk sun su gaba ɗaya su kuma sun nuna shi a sarari shine ya ɗauko tiriyan tiriyan tun daga jahili da jahiliya kafin bayyana annabi a kan shi suka yi gaba da annabi cewa yanzu za su fi su ɗaukaka ce da babu irin da kuma a cikin banu hashim kuma za su fi su da ɗaukakan ya ci ƙarfinsu suka ga cewa to al'amari fa gashi ya juye sun yi sun yi su kashe wannan annabi su rusa wannan al'amari ya ƙiwa gashi sai har ya fi ƙarfinsu har gashi yanzu ya ci maka da yaki amur bin al'as ya ce kamar da ya ce yana ya cikin mutanen sana biya gari shi ya tara zai ce na ganin al'amarin muhammadu fa zai da gaba gaba yake al'amarin tana iwa mutumin nan fa ya ci ƙarfinmu ya zo ya sallar akanmu ya ci maka suka ce to mene abin yi kai mai gidanmu ne abinda ka kana muna sauraron magana ka abinda ka ce shi zamu yi cin ina ganin mu bar kasar nan mu koma habasha mu zauna idan muhammadu ya fi ƙarfin mutanenmu sai mu zama mu ba za mu sake zawo mu zama habashawa in kuma mutanenmu sun ci ƙarfinsa sun yi masa sai mu dawo dama sun san muna da daraja a cikin suka ce haka tashi ya koma habasha wannan shi daga bakinsa aka wajen shi aka rawaito wannan magana ya ce to inda ya je ran da ya je ran da ya je ran da ya je fada da ya je masarki da kyaututtuka masu yawa sai ya ga amur bin umar ya zamuri ya fito daga fada sai ya ai wannan amur bin umar ya ne dama shi manzo Allah ka rika turawa daga Madina zuwa sarkin sarkin Habasha Najashi sai ce wannan Muhammad ya turo shi bari in je in nemi karbuwa wajen sarki ya bani izini in fille mishi wuya in fille mu amma bin waya in aika mu Quraysh su ji dadi na kashe manzon manzon Muhammad to sai da ya shiga sai ma Najashi sujada da shi ce ya je sumbanci kafansa ya ce ya kai wannan sarki mai girma ya ce amuru abokina mai ke tafi da kai na ka zo man da kyaututtuka da ya ce kwarai ku ya ce ina da wata bukata ya ce faɗi bukatanka ya ce na ga wani mutum ya fita wannan mutumin manzan maƙinmu ne wanda ya kashe mana gwarazanmu na ƙwarai saboda haka ba ni dama in fille masa wuya ƙwarai su ji daɗin na masu ramuwan gayya sai aka sai sai na ja shi sai ya fusata da yana murmushi sai ya fusata sai ya mari fuskarsa ta irin marin da ya ma fuskar har sai da amur bin asa ya ɗauka ya kare hancinsa saboda ƙaran marin kansa ya mara ba ya mara amur bane ya ce ni ne zan baka manzon wanda wanda jibril yake swaka masa da wahayi ka kashe wannan mutumin manzan Allah ne kuma duk wanda ya ja da shi ƙarshen sa ƙasa yadda Allah ya turmuza fir'auna haka zai turmuza duk wanda ya ja da shi ya bu ya fasata sai sai amr bin ashe shi kaduwa ya ce abin haka ne ce haka ne kai imani da shi ka tsirin ba ka ka taɓe in ce to na yi imani sai umar bin aso ya ce ka ɗauka ma alƙawari nan take ce to karɓa da ka ce la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah muhammadu zuwa to sai ya musulunta a gaban sun yana kaɗuwa shi ya roi wanda yake nufin wanda abin da ya sa kawo wannan magana ku lura su da su zauna ƙarƙashin muhammadu gara su bar ƙasa muhammad ya yi nasara shi kenan sai sun zama bashawa in kuma an yi jama'a sun nasara kan sai su dawo gudu amma ba su zauna kai to sai kuma gashi kuma abu ya juye mu shaka yadda ya zama sai ma har ya dawo madina ya zauna shi ne aka rubuta wajen sai ya ce ya ce a yafe masa abin da ya wuce shi da bakin zai ke cewa amma ban ce abin da zan yi nan gaba wanda ya wuce sai manzo Allah ce ai musulunci yana kankar abin da ya wuce wato zan gaba zan haddasa amma ban ce a yafe ba nan nan gaba din ba zan zan zaki haddasawa su su gidan nan ne kawai illa iyaka zance ya kare yayin da manzon nan ya nasara kansu ya zama dole dolen su suka mai kawai ba a kan suna so amma suna ta fatan watan wata rana abin ya juye ba su cire rai akan zai juye wata rana su fi karfin wannan addinin to har ta kai magashi ana nan ana nan yanzu annabin nan ya rasu suka haddasa fitinonin da suka haddasa suka yi dafifi akan cewa lallai al'amarin nan in suka yi iyan iya kokarin su suka suka tabbatar bayan rasuwan annabi ali bai gaje shi ba to sun tabbatar sun yi nasara yanzu za a yi karɓa karɓa za su iya zagawa da ita daga gida zuwa gida a gidajensu amma in suka yi sake ali ya hau an gama har abada a gidan zai zo saboda haka duk abin da za a iya tabbatar da cewa ali ba shi ya wani bada don haka idan su yi rufe ba abin da ba su yi ba ganin cewa su in dai ali ne ya hau sun ce zai tabbata ne hayi zuwa ranar kiyama in ku har suka iya hanawa da farko to sun yi nasara yanzu an tabbatar da sunna akan cewa yanzu sun kauce ma magaji annabi sai ya zama sunna to daga nan yanzu kowa ma yana iya ba gidan annabi to sun yi nasara kuwa sun yi sun yi ittifaki akan haka nan sun rantsuwan jini akan haka ba gudu ba ja ba sai dai a mutu rantsuwan jini irin na jahiliya wanda mutu zai ɗauki aska ya yanka hannunsa jinin ya zuba a dangwala ko a rubutu da jini na mutu na jiki cewa ba gudu ba ja ba sai dai aika a tsaya hakan yayin da bayan rasuwan annabi da suka zo suka gida-gida kowane gida suka ce su ne da ɗan takararsu kowane gida suka ce su ne a saƙifa aka haddasa abin da aka haddasa ana ce masa shura haka suka ce shura amma mutum ya karanta tarihi ya gani na amirin wani cewa to me zai sa a ce shura alhali kuma ma'abutan shawaran ba su nan su wane ne a shura ɗin su wane ne su wane ne muhajiri mu'azzam ɗin su ba su nan mutum uku ne kawai a cikin a cikin shawa a wajen shura ɗin kun mutum ɗaya daga cikinsu ya naɗa shugaba wanda aka yi kamar an yi zauna ne aka yi shawara aka tattauna aka ce wane ne aula da wannan al'amari tun da shi gashi annabi ya rasu bai nuna mana wanda ya kamata mu ba kuma ya bar al'ummansa garke ba makiyayi bai damu da al'ummansa ba ya tafi ya batta wawi wani abin mamaki shine zaka ga mutum da hankalinsa da komai a yana magana ne shi iyakan fahimtarsa cewa wannan ainihin ya nuna muhimmancin shugabanci a musulunci sabon annabi sun bar gawa annabi ba su mata ba su mata jana'iza suka je dole suka warware matsalan shugabanci saboda muhimmancin sa ko kwanan nan wani babban malami ya faɗi wannan kuma lalle malami ne mai ra'ayi mai kyau amma kuma dai yana nan tunanin ya birkice masa mutane suna ta mamaki irin wannan magana zai fito daga bakinsa ana ce mai ka lura da kyau da Allah wannan ya kamata ya zama damuwa da shugabanci ne inda shugabanci ya kai muhimmanci a wannan haddi me yasa shi annabi bai magance matsalan ba kuma ya san abin da zai faru da matsalan shugabanci ya san gashi duk an fara rigingimu akan shugabanci an yi kashe-kashe an yi yaƙe-yaƙe an shekar da jini ne a siffin mutum dubu nawa aka kashe wanda har sai da aka yi dalan gawaki ka kai dalan kai yara ko wani kwazon zama da aka dunga wurga kai sai da ya tudu kimanin mutum dubu arba'in da biyar aka kashe duk akan shugabanci to a shi alhali Allah ta'ala yana yabon wannan annabi rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum duk abin da zai kuntata maku mawuyaci ne mai tsari yana da tsari a wurin shi baya son wani abin da zai dame ku ko menene baya son kaya ta shiga kafan ku baya son ku shiga cikin halin damuwa azizun alaihi ma'anitu harisun alaikum mai tsananin kwaɗayi gare ku yana muku fatan alheri bil mu'minina ra'ufur rahim mai tsananin jin kai da tausayi ga mu'mine yanzu wannan annabi wanda Allah ya sifata shi da wannan da shaidan alqur'ani ya san kuma tunda annabi ne ya san kuma bayan nan za a sami rigima sai ya ce ku sha rigimin ku na ruwa ya tafi ya bar ku haka ba zai muku maganin wannan rigiman ba ba zai nuna muku abin da in kun rike shi za ku fita daga rigiman ba ya kyale ku hawo to hatta in shi bai damu da al'umman ba yake tafiye da bar ku hawo ko kuka ga muhimmancin shugabanci har ya fi muku jana'izansa kuka nada sai mu tambaye ku kun fi shi sanin addinin ne me yasa kuma shi na farko da ya zo mutuwa ya nada ya nada ya nada magaji me yasa ya nada ita ita da sunna ta gabata annabin da aka aiko da addinin nan shi bai nada kowa ba to kai me zai sa ka nada sunna ka bi ko ko ka fi annabi ne sana addini in sunna ce baka fi sunna annabi ba kai ma sai ka tafi ka kyara addu'a amma haka ka bi sunna kenan in kuma ka ce a kai ka kana ganin ba za ka kyale al'umma annabi haka nan wawai ba ka fi annabi su damuwa da al'umma ke kuma haka nan ne suka ci suka ce ya wani ya ce masa wannan abdurrahman bin auf ya ce masa yanzu ka sa wannan al'amari a hannun da ke da kaushi da gautsi da tsanani ba ka jin tsoron allah ba ka jin tsoron allah ba ya ce da allah kake tsoron da ni na duba al'amarin nan na ga ba wanda ya dace kamar umaru ta riƙe wannan al'umma kun ba zan tafi bar al'umma na haka umaru kuma ya zo zai mutu aka tunatar da shi karfa ka bar al'umma annabi garke ba makiyaye ce ina bar al'umma annabi garke ba kiyaye makiyaye ya zaɓi mutum shida ya ce ku ɗin nan ɗayan ku zaɓi ɗayan ku ya kuma sun fito da wata sabuwar suna tun ba ta annabi ba ta abubakar ba ya ce ya naɗa ya aje waɗansu ya ce ku aje su a cikin ɗaki ku tsare su da takubban tsirara idan sun rabu su shidan nan sun rabu ɗaya ya ƙi yarda biyar sun yarda ku sare masa wai idan biyu sun yarda hudu sun yarda biyu ba su yarda ba a sare mu biyun wai in uku sun rabu uku uku ko su ɗauki ukun da abdurrahman bin auf yake ciki sauran ukun ba su yadda ba a sare musu wai idan suka kwana uku su shidan ba su fitar da ɗayansu ba ku sare musu waya duk su shidan ku naɗa duk wanda ku gana ƙur'ani ne wannan ko hadisi ko wahayi ne sabo aka yi shi ya koma shine hatimul anbiya ba muhammadu ba to lokacin da suka zauna ana tattaunawa salman al-farisi yake cewa jama'a menene na kuna batun wane da a zama ko riga kun sani wani al'amari na ali ne ba kuma da wanda daidai da shi a cikin ku wani ce yi ma mutane shi ba ajami bare me kai waye da zaka sa mu quraishi baki a al'amarin su abin na quraishi kai waye kai da za ka samu ƙuraishi baki a al'amuransu al'amari na ƙuraishi ƙarshe da suka zaɓi usman ko kuma ce abdurrahman bin auf ya zaɓi usman tunda ba ba ba su shida ne suka haɗu suka ce yanzu usman ba a abdurrahman ne ya koma king maker tunda yake dama an ce ma an rabu bangaren da yake akwai shi shine za a karba wani ya je sami amirul muminin a gida ya gan shi ya zugun duk a masallaci sun ci bayan sallan su bahi ne abdurrahman bin au ya nada usman saura suka yi mubaya ali bai yi ba abdurrahman bin au ce to karka ba karka samar da hujja kanka ya ba za ka tashi nan ba sai ka yi mu baya in ba ka ba dama umar ya ce a sare wayan wanda duk mu biyar mun yi mu baya mu sauran biyar din mun yadda kar ka zama kai kaɗai ne kuma ka san hukuncin umar shi ne dama wanda duk ya bai yadda ba za a fili masa waya kar ka ba da hujja a kanka wani ya sami amirul mu'minin a gida ya ya gan shi abin ya dame shi ya ce kaga abin da mutanen nan suka yi ya ce ni ina gani da za ka zaro takobi ka kira magoya banka in mun sami goma bisa ɗari mu yaƙi sauran mun sami goma mu yaƙi sauran tis'in ɗin za mu yi nasara a kansu sai ce kana tsammanin za mu samu goma bisa ɗari ya ce sai amiru ne ce ni ba na tsammanin za mu samu hudu bisa ɗari saboda su waɗanda suke ba ƙurai shi ba su wanda suke ba ma ba larabawa ba an na musu wannan al'amarin na larabawa ne wanda suke kuma laraba an nuna musu na ƙurai shi ƙurai shi kuma sun ce ban da banu haji sun yi taron dangi ban da banu haji haka abin ya zo ya koma yanzu sunan addinin ƙurai shi in ci na ƙurai shi ɗaukakansu ne a je ina wannan bayanin kicin ni ban san inda quraish ya zama shike da wannan ɗaukakan ba na magani da mene in ka ce mana ai annabi a cikin sai fito masha Allah a cikin quraish kuma daga ina ne annabi fito in shi ne dalili in jini ne dalili to wani ne aula wani da amirul mai ke cewa in ka karɓi wannan da da kusanci ne to waninka ya fi ka kusanci da dacewa in kusanci ne da annabi ya sa kwarai suke da daraja to suwa ne ne wanda suka fi kusanci da shi ga ayar mubahara ta'ala na da abana ana wa abana akum wani sa'ana wani sa'akum an fasana an fasana sun manabtahi wanda yake garanti cewa wa'annan su ne ahalin gidan da Allah ta'ala ya tsarkake ya gudanar musu da rijis na jin wani yana bayanin wani misali da yake bayarwa yake cewa ainihin lokacin wani sarki a iran wani sha baban wannan sha din ya sa an yi gada tsakanin dutse da dutse an yi hanyar jirgi jirgin ƙasa to sai zama akwai wurare mai tsaunuka to tsakanin tsauni da tsauni sai aka yi gada jirgi zai bi ta nan to shi ne shi sarki je ga gada ya ga kawai a wa'yansu sarƙoƙi ne aka yi tun daga na aka haɗa kuma ba a tokare ta ƙasa ba da komi sai ce tare da jirgi zai bi aka ce masa eh wani injiniya ba faransa shi yi wannan sai ce ai ba zai yi ba ai jirgin zai faɗo sai ce ai ba zai faɗo ba shi wannan sai ce amma ya za a yi sarƙa a sa daga tun daga nan hacce jirgi bi da nauyi ya wuce bai faɗo bai tsunko ya faɗo ba ya ce to ai ya kai sarki kowane da ariyansa ni wannan aiki na ne kai naka ka san sarauta amma ni wannan kuma ni na san wannan hanyar jirgi ni kuma ni abin ni wannan area na ne ya ce sarki ce shi ba zai taɓa yadda jirgi ya fita nan ba zai faɗo ya ce to zan baka garanti zan zo da ni da matata da ‘ya'yana mu tsaya a ƙarƙashin gadon jirgin ya wuce in ya faɗo in mu mutu in ji shi wannan injiniya ba faransa sai sarki ce to a ya garin bugu ya zo da matansa da ‘ya'yansa suka zauna aka bi da jirgi sarki na kallo jirgi wuce jirgi sake dawa wai shi kashi ko bai faɗo ba garanti wato kaga in dai wani abu ne kaga shine zai halaka shine yayi hanya shigen irin wannan ko ga manzo Allah da zai mubahala sai ya dauko waɗannan wanda ya aminta in dai su in ya in sun tafi sun tafi kenan ba gidan an gama abadan don haka ne ma shi shugaban masihiyawa din yace ya ce musu karkai ya kai yana ga wa'insu idanu wanda in suka roƙi Allah ya tumɓuke duwatsu daga inda suke zai tumɓuke in kuka yadda kuka yi mubahala da waɗannan ba za a sami masihi ba a doron ƙasa nan da nan suka shiga makyarkyara suna roƙon sun fasa kuma wani ruwaya ma ka ce ya ce in kun ga ya zo da sabon su ku yi tsine ne ne da shi amma inda iyalan gidansa ne kar ku yadda inda da sabon sa ne ku yi to da sai ga wanda ya zo ce ina ku tsamar da kanku to idan idan wa'annan wanda har wala ya kuma kuka yadda walla as'alukum alaihi ajran illa lama wadda tafir qurba duk cikan ku kun yadda haka nan ne duk duk ba wani mai mai sharhi na daban da yace zul qurba din nan qaraban Usman bin Affan ko Abubakar dan Abi Quhaba ko Umar dan Haddabi ko akwai ko dauki ko tafsirin kowa zul qurba din nan qarabatun annabin la gairu ba bai ba da yace qaraban quraish ne haka ma fa in fa'alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lidhur qurba wannan dhur qurban duk sun ce qaraban annabi ba wanda yace quraish qaraban annabi kuma suka dawo suka ce wasu a cewa yayi qaraban annabi suka ce duk jikokin abdul muttalib don haka nan ne gashi kuma ga ayatai wa ulul arhami aula bi aula bi ba'din aula ba'dhum bi ba'd bi kitabillahi min al muhajirin wal ansar ulul arhami aula ba'dhum aula bi ba'd ma buta zumunci na jini sun fi sun fi cancanta da gado fiye da muhajirin da ansar kaga ba batun kaci wannan kaya karara ulul arhami su ne aula su ma aula ba a zuhun aula bai ba sun fi kuma araban mu hijira da ba da nasar wato ba ya zai mutum ya zo ya ce shi ansar ne saboda shi ne aula da wannan ko ya ce shi muhajir ne shi ne aula da wannan ulul arhami su ne ke da shi to amma sai aka da aka ce a tafau abin na ƙwarai ne kai ka ce ba wahayi ne aka yi annabi ba ƙuraishu ne dama can suka yi shawara suka kafa mulki Allah da za mu ce musu waye kori annabi daga makka ƙuraishu ne waye ba annabi da yaƙi mene hadafin zuwa badar a kashe annabi mene hadafin zuwa uhud a kashe annabi da ali da hamza aka kashe hamza mene hadafin zuwa handak a kashe a kashe annabi mene haini kuma yanke zumunci wato zumunci shine abinda ka girma kaga ana yi a garinku a yi da kai kar ka kawo musu bakon abu to muku ba muna kallon abu a matsayin sunan shi bako ne ko sunansa dan gida ba muna da wani mahanga na daban menene gaskiya haka kuma ana rigima mu muna kallon wake da gaskiya ne ba waye na waye dan gidan mu su a jahiliya dan gidan ku ne kawai da ka zo ka ga mutum biyu na faɗa ɗaya dan gidan ku ɗaya wani wani gida kana zuwa sai ka mangare ɗaya dan wani gida kawai ka ka sai da mu dan gidan ku ba ruwanka da menene yasa waye tsokani faɗan ba abin da ya dame ka ita gaskiya ko ba haka ta gada ba ita gaskiya ta ana so waye da ake rigiman nan akan me ake wake da gaskiya a ba shi gaskiyansa ko da dan gidan ko ba dan gidan ku bane marar gaskiya ba shi rashin gaskiyansa ko da dan gidan ku shine kuma tarbiyan alqur'ani cewa zaka mai gaskiya zaka ba gaskiya ko da ko gaskiyan nan za ta rabke ka ko iyayenka ko makusantanka ko ba kawai zaka yi gaskiya ne saboda Allah to kun ga ainihin kabilanci ne ya fito fili to wani janibi da na so mu tattauna da yake yanzu muna da lakcoci kaɗan ne shine to wai wannan al'amari me yasa ma ya faru ne ashe Allah ta'ala wanda ya aiko da annabi ya kuma kara annabi duk da yunkurin da aka yi a kashe shi ba yunkurin da ba ya kashe annabi ba inda ma'aunan zahiri za ka yi amfani da da baya da za a yi annabi ya nasara kuma wannan zahiri ne allah misali badar mutum dubu da yan kai suka zo yaƙan mutum ɗari uku da yan kai mutum dubu nan sun zo da makamai da shirin faɗa da fushi suka sami mutum ɗari uku da yan kai wanda ba su fito da shirin faɗa ba su ba su ɗauka yaƙi da aiki ba su ma da kayan faɗa mafi yawansu ba su da takuba ko ba su da ba ma akan doki suka zo ba da kafa suka zo mafi yawansu wayannan ku sun zo da dawakai da kwalkwali da sulke da takuba da masu su ko waɗannan ɗin makaman da ba aka rasa ba wanda na tafiya shi suka ɗauka duk ba su ɗauka za su yi yaƙi ba ba sun fito da nufin za su yi yaƙi ba sai zarme yaƙi suka duba suka ga cewa ko wannan akalata jazo wannan fisga ɗaya kawai na raƙumi ne kamar ya sami gungun cewa ne fiyar ya gama ya yanka suka cewa wannan loma ɗaya ne an gama da aka kwama sai gashi annabi ne ya nasar shi ne Allah ta'ala ya kira shi yawmul furqan yawmul furqan yawmul taqal jama'a rana marar rabiya ran da ta rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya ta nuna wane ne ke tare da Allah domin bayan za a yi wannan adadi kalilan ya cimma ya murƙushe wancan adadi to kuma yakin handaka kazalik wanda shi ma aka zo aka zo aka rutsa da madina ko da ba su ba a yaƙi ba in rutsawan ya tsaye tsawo ba za su iya jurewa wanda kimanin mutum dubu goma ya zo ya zo rutsa da mutane kamar dubu biyu to ko da rutsa da su kawai suka yi suka kyale su ba a yaƙi ba ba su iya daurewa amma sai Allah ta'ala ya yi mutane ya yi mummune yaƙi wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza ya zama shi musu yaƙi da ya jefa razani a zukatan makiya ya kuma aiko da iska ta dunga bugawa bib bib bib bib kowa ya firgita kowane shugaban kabila yana kiran mutanensu ina banuwa na gane nan ku zo mai na gida ina banuwa na za a watsa haka ce abu su fiye ranar ya hau taguwarsa yana ta dukanta ta tafi ya manta ya ɗaura mata ya ta baibayi ya ruɗe yana ta dukanta daga ta baibayi ya kafafuwanta wai ta gudu ya riga ya firge ya firge ce ta yi tana cikin cikin sha kira so in mutu ne a zan rakumi yana an tsare shi an sa mashi ta baibayi gudun kada ya tafi wani wuri shi kuma da ya zabara ya hau da ta baibayin wai sai a gudu to Allah ina kawo mulki to Allah ta'ala da ya kare annabi a lokacin duk da aka yi yunkurin kashe shi daban-daban to mai yasa bai kare Husaini ba ya kyale aka kashe shi wannan darasi ne babba gashi lokaci ya kure mana na ga jiya mun dan dade ba mu yi wato ina ji wannan a takai wannan tambaya ce ne cewa misali me yasa Allah ta'ala bai hana ba kuma yakin da aka yi a lokacin badar wanda ya zama na Allah ta'ala ce yawmul furqan ran da ya rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya to wani na iya cewa karbala ma haka ne ya nuna wake da gaskiya kenan wanda ya nasara tun da haye ya sami iko haye gutsura kai domin haka nan ganin ganin dan murjanata a kufa shi da wannan yi alfahari ya ce to wane ke da nasara yau Allah bai ga bai ga Husaini da ahaliyan ya bashi wannan mulkin bane shi ya sa ya makana su aka yi shi gashi masu iya cire masa kuma ai an musan cewa Allah ta'ala mai iko ne tunda yake tunda ya ba ya ba mumine nasara a ranar badar yana da iko akan ya iya ba imam hussein nasara har da wa'annan dubu da wata da suka duk da ka duk da shi da imam hussein da iyalan gidansa da sabansa ba su kai ɗari ba a haddin da ya ba su da yawa shi ne ce shi da iyalan gidansa su goma sha takwas iyalan gidansa goma sha takwas kuma sahabbansa saba'in da bakwai ga sha takwas ga saba'in da bakwai ko sha takwas ba su kai ashirin ba saba'in da bakwai ba su kai tamanin ba kun ga duka-duka ba a kai ɗari ba ke ko adadin da wanda ya fi yawa ke saboda ka ba adadin da ya tsora su hakan ina mai ta yiwu a samu wani adadi ya ci kusan hakan amma adadin da ya tantance ya ci adadi wani yakan ce kun bai kai maka saba'in ne ko sittin da wani abu a kashe ne a kashe wannan shi ya ko a rage karfin nashi ina wajen rage karfin eh ko ka rage karfin ya ce shi kenan su ko sun zo tun tun dubun kurbi ne yazid wanda shi ba a ce ya yaƙe su an ce inda inda ya sami wasu ne tsare shi mayaƙa dubu sannan umar bin sa'ad ya zo da mayaka dubu kaza wane ya zo dubu kaza wane ya kaza dubu kaza wane ya zo da dubu kaza da mai dubu goma dubu biyar dubu sha uku dubu haka nan sai da suka a jumu din sai da suka kai sama da dubu saba'in duk sun zo yakan mutum ƙasa da ɗari in yaƙi ne wannan sannan kuma duk da haka nan ba su iya yi masa da mubaraza ba ba wanda aka yi mashi da mubaraza duk wanda ya fito mubarasa in suka fara yi sai a yi mashi taron dangi sai umar bin sa'ad ya ya daka masa tsawai ce kun san wane ne ko wannan zan za ku kare in ku ku yi mashi da ran mikiya mana sai a ta kowane janibi ku yi mashi ruwan kibau mana mai kuke jira ne zai karasar da ku ba haka kowane lokaci kace umar sa'ad ya ya daka tsawa ya ce kuna son ku kare ne in kuna mashi ɗaya ɗaya ɗaya zai gama da ku ba wanda aka kashe sai da mubarazar ɗaya bayan ɗaya in ya kashe wannan wani ya fito ya kashe shi wannan ya fito sai a ce zira mashi ta ko'ina don haka cikin su mayakan nan kamar tisin da biyar ba wanda bai kashe adadi mai yawa daga cikinsu kafin a yi masa to ka gani ai Allah ta'ala na iya bashi nasara ko to me yasa bai bashi tambayar ke za mu iya kallon wannan ta janibobi daban-daban na farko Allah ta'ala bai yarda a kashe annabinsa ba dun ya isar dun annabin nan ya isar da saƙo a yanke hujja akan mutane yanzu annabi ya isar da saƙo an gama yanke hujja an gama yanzu kuma sai lokacin gwaji mai tsanani ya zo yanzu gwada mutane za a yi naji da sanu in sha Allah alhaji balaga za mu kawo waɗansu babobi da suka yi kama da irin wannan masu yawan gaske amma zan karanto mana kaɗan daga ciki akwai wani mai ruwaya wanda yake cewa ina wajen sheikh abul qasim al-hussein bin ruh qaddasa ruhahu tare da waɗansu jama'a akwai Ali bin Isa al-Qasri sai wani mutum ya miƙe ya ce ina son in tambaye ka ba za a kara manta shi Hussein bin Ruh abin wakili ne hasi na sahibar asirwar zama a jalala kuraja to sai wani mutum ya ya ce ina son in tambaye ka wani abu sai ya ce sal amma badalaka tambaye komai sai mutum ya kake so ka sai mutumin ya ce ba ni labari dangane da Hussein bin Ali a ho waliyullah ya tambaye shi ba ni labari dangane da Hussein bin Ali a waliyin Allah ne kala na'am kala akhbirni an qatiluhu a ho aduwullah to ba ni labari wanda suka yaƙe shi ba wanda suka kashe shi da kai za mu ce din wanda suka kashe shi wanda ya kashe shi maƙiyin Allah ne kala na'am sai mutum ya ce fa hal ya juzu an yi saddada Allahu aduwahu ala waliyi yanzu zai halatta Allah ya sallada makiyinsa akan masoyinsa shi Hussein masoyin Allah ne na shi wanda ya kashe shi makiyin Allah ne na to yanzu halatta Allah ya sallada makiyinsa akan masoyinsa sai Abul Qasim qaddasallahu ruhahu yace afim anni ma aqulu lak to fahimci abin da zan gaya maka anna Allah azza wa jalla la yukhadibu an-nasa bi shahadati al-aya Allah azza wa jalla baya magana da mutane baka da baka wala yashafihum bil kalam eh to ne shine baya baka da baka shine yashafihum baya musu magana qur'ana ga ido da ido kun ba yi ani baka da baka wato wato kenan Allah ta'ala ta wasu da yake magana da mutane ba wai magana maganan Allah zai ana ganin Allah ne da ido ana jin magana ana jin magana da kunni ba walakinahu azza wa jalla yab'athu ilayhim rasulan min ajnasihim wa ansafihim basharan mithlu amma Allah ta'ala yana aiko musu da manzo ne daga jinsinsu da danginsu mutum irinsu falau ba asa ilaihim rasulan min gairi sifatihim wa suratihim la nafaru an da Allah azza wa jalla zai turo manzo gare su ba daga sifansu ba da jin suransu ba za su guje masa walam yaqbalu minhu ba su karɓa manzannin nan da Allah ya turo manzanni su zama mala'iku masala ko aljannu ko in irin halittu su zo su isar da sako da mutane ba su amsa ba za su gudun falan ma ja'u wa kanu min jinsihim ya'kuluna at'ama wa yamshuna fil aswaqi kanu lahum antum mithluna fala naqbalu minkum hatta ta'tuna bi shay'in na'jizu an na'tiya bi mithlihi yayin da manzannin suka zo musu sai suka ga irinsu ne suna cin abinci suna kuma zuwa kasuwanni sai suka ce ai ko irinmu ne ba za mu karba da gare ku har sai kun zo mana da mu'jiza wanda mu ba za mu iya irin shi fan alamu annakum mahsusuna dunana bima la naqdiruna alai sai mu san cewa ku keɓantattu ne ba mu fiye da mu da abin da mu ba za mu iya ba فجعل الله عز وجل لكم المعجزات التي يعجز الحلق عنها to sai Allah ta'ala ya samu manzanni mu'ujizozi wanda mutane yake gagara masu su kai su yi iya su fa minhum man ja'a bi tufan ba'da in ba'da al-inzar wal idhar fa farraqa jam fa farraqa jami'u man taga wa tamarrat daga cikin su akwai wanda ya zo da tufan bayan gargadi da tsoratarwa ya nutsar da duk wanda suka yi ɗagawa suka yi tawaye ta marudi ba minhum man ulke finnar fakanan alaihi bardan wasalam daga cikin manzanni akwai wanda aka wurga shi a wuta wutan ta zama sansanya mai aminci gare shi wa minhum man akharaja min al-hajar suldi naqatan wa ajra fi dar'iha laban daga cikin manzani akwai wanda ya fito daga kurman dutse ya fito da taguwa kuma ya gudanar da nono a hantsanta wa minhum man fulika lahu al-bahru wa fujjira lahu min al-hajar al-uyud daga cikin su akwai wanda aka keta masa kogi ya biya wuce kuma aka bubbugo mashi da ruwa daga duwa daga daga dutse idan dole ruwa suka ko kudo daga duwa duwa duwa dutse waje ala lahu waje ila lahu asan ya bisatan subanan talqabu ma ya afiku kuma aka sa masa daga busasshiyan sanda yana tana zama macijiya wanda take haɗe abinda su suka kirkira ومنهم من أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى بإذن الله عز وجل daga cikin manzanni akwai wanda ya warkar da makaho da mai ciwon baras akma ya wuce makanta don ana cewa akma shine makahon da aka haifa da makanta saka a mako shine wanda yake da yana gani ne ne gani aka mako shi ko sun tun farko an haife shi makawo to shi ya fi ya ya ya ya fi wahalan warkarwa duk wanda dama yana gani ya rasa ido ya ana iya dawo da ido amma wanda aka haife shi ba ido ba shi ke to baras kuma shi wani nau'in kuturta ne ba juzam ba mai miki ba shi kuma wanda yake mai mai daskarar da fata ya fi kafin da gari-gari shi kuma ya fi wahalan warkewa wa ahyal mauta bi izinin kuma ya raya matattu da izinin Allah azza wa jalla wa an ba'a bima ya'kuluna wa ma yadkhuluna fi buyutihim kuma yana ba su labarin abinda suka ci da abinda suka boye a gidajensu wa minhum man shaqqa lahu al-qamaru من شك له القمر وكلمه البهائم مثل البعير والذئب وغير ذلك daga cikin manzanni akwai wanda aka tsaga masa wata wato tsawata ya tsagi biyu ya ce wata ya dare biyu dare ya kuma ya magana da dabbobi irin su raƙumi da kura da ire-irensu فلما أتوا بمثل هذه المعجزات وأزل الحق من أممهم أن يأتوا بمثله كان من تقدير الله عز وجل لطفه بعباده وحكمته أن جعل أنبياءه مع هذه المعجزات في حال غالبين وفي أخرى مغلوبين yayin da Allah yayin da wayannan manzanni suka zo da irin wayannan mu'jizozi kuma mutane suka kasa kawo kai ga irinsu al'ummu suka kasa kawo ga irinsu da sai suka duk tare da wannan da ludufin Allah ga bayansa da hikimansa sai ya sa duk tare da waɗannan mu'jizozi da manzanni suke da shi a wani lokaci su galibi ne ne a wani lokaci maglubi ne duk da haka nan wani lokaci sai a rinjaye manzo wani lokaci kuma ya rinjaye wa fi halin ƙahiri na wa fi halin makahuri duk ɗaya ne ne wani a wani lokaci a sirin jaye wani lokaci a rinjaye su walau ja'alahum azza wa jalla fi jami'i ahwalihim ghalibina wa qasirina wa lam yabtalihim wa lam yamnahum lattakhadhuhum Allah nasu alihatan min dunillahi azza wa jalla da Allah ya sa manzanni ta kowane hali su ne masu rinjaye masu cin nasara ba a ba a galaba kansu sam sam sam to da da mutane sun ɗauke su iyayen giji ba Allah walamma urifa fadlu sabrihim alal bala'i wal mihni wal ikhtiba kuma da an musu haka nan da ba a san da ba a san falalan su na dauriya ga bala'i da jarabawoyi ba idan kullun kai nasara kake zuwa a yaki ya ga gani ya zama jarabawa ai ina tsammanin ma kowa ma zai bi ka in kowa ya san duk lokacin da aka je yaƙi za a dawo da ganima ya ne wani ne ba za ci ba za a dawo da ko ƙwarzo ne ko shahada ba a yi ana zuwa kawai sai a murƙushe maƙiya a dawo da nasara waye ba zai bi ka ba to kuma ina dauriya take a nan akwai falalan dauriya alhali ba wani wahala da kaji hakan walakinahu azza wa jalla ja'al ahwaluhum fi dhalika ka ahwal ghayrihim amma Allah ta'ala sai ya sa halin su a wannan a yaƙoƙi da su wanda duk halu kamar sauran mutane liya kunu fi halil mihnati wal balwa sabirin don su manzanni su zama a cikin halin jarabawa da gwaji masu dauriya wa fi halil afiyati wa zuhur ala dai shakirin kuma a halin afiya wato a lokacin wani lokaci kuna cikin bala'i wani lokaci kuna cikin lafiya wato ba wani rigima ke wani lokaci kuna to a lokaci da wani lokaci kuma kuna an an fi karfin ko lokaci kun ci karfi to sai ya zama kuma a lokacin da ba ba ake zaune cikin lafiya da kuma lokacin da aka yi nasara sai ya zama sun godiya ga Allah wani lokaci ai galaba a kansu su daure wani lokaci su galaba su gode wa yakunu fi jami'i ahwalihim mutawadhi'in sai ya zama duk kowane a kowane hali su masu tawalu'u saboda in za a kwama baka san wanne ne zai kasance wace za ka kasance galaba ko akan gare ka ko akan ka baka sani ba wanne Allah zai tunda Allah yana kowanne da aka yi badar aka ba annaba galaba da aka zo uhud ba sai aka galaba aka wa tilka al-ayyamu nadaluha bainan nas gairu shamihina wala mutajabbirin zai zama ba kullum suna tinkaho ne suna takama ba kullu lokaci nasara kawai nasara wali alamal ibadu anna lakum alaihimus salamu ilahan huwa khaliquhum wa murudabbiru don kuma bayi su gane cewa su wayannan manzannin nan fa suna su ma suna da wani ubangiji wanda shi ya halicce su shi koki ne kuma ke gudanar da al'amuransu fa ya abuduhu wa yuti'uhu wa yuti'u rusulahu sai su bauta shi wannan ubangijin su yi da'a ga wayannan manzanni wa takuna hujjatul wa takuna hujjatul lahi ta'ala thabitatun ala man tajawaza al-hadd fihi sai ta zama hujjan Allah ta tabbata akan wanda ya ketare iyaka akan manzanni yawa ketare iyaka a manzanni yana iya zama ta fannoni daban-daban ta fannin su je su yaƙi manzanni ko kuma su bi manzannin amma su yi su yayin giji su ba su matsayin Allah masar sai zama to wannan ya zama Allah yana da hujja kansu wanda ya ce ma manzo ubangiji ya bauta masa kaga Allah ta'ala yana da hujja kansa ai ya ga manzon yana cin abinci ya ga wani lokaci ana ana marabki shi a mangare shi kaga ba ubangiji bane ke ya gan shi kuma yana ta roƙo da kankan daga ya ga har yana kuka kaga ashe ba ubangiji bane ko to wanda kuma ya zo shi kuma ya ya zo ya yaƙe shi ga Allah ya bashi nasara ya zai yaƙe shi ma zai zama hujja akan shine yace ce wata wata kuna wata kuna hujjatullahi ta'ala thabitatun ala man tajawaz man tajawaza al-hadd fihim wadda alahum rububiyya yawa ya musu da'awan su iyayen giji au anada wa khalafa wa asa ko ya taurin kai ya saba ya ƙi bin su ya faɗa da su shi ma sai ya zama hujjan Allah ka wajahada duk ɗaya ne ana da khalafa asa jahada bima atad bihi anbiya'ullah anbiya'uwar anbiya'uwar rusul ko zai zama hujjan Allah akan wanda ya ƙetar iyaka ya ce su manzannin nan iyayen giji ne ko kuma wanda ya gaba da iyayen manzannin nan ya saba musu ya musu taurin kai ya musanta su da yaman ga musa da abin da suka zo da shi wali halaka man halaka an bayyana waya haya man haya an bayyana kuma ta na wannan hali sai wanda zai halaka ya halaka da bisa hujja wanda zai kuma rayu ya rayu bisa hujja wanda zai shirye kenan shirye bisa hujja kaga wanda ya halaka ya halaka da hujja ai da ganin manzannin nan kasan daga Allah ne an nuna maka hujja wanda kuma ya ce musu iyayen giji ne shi ma an samu hujja akan shi ko da gani su ba iyayen giji ba bayan Allah ne haka kuma wanda ya ja da su duk sai ya zama hujja sai kowanne dai da wanda ya shirye da wanda ya bata duk zai mutum ya shirye da hujja ko ya bace da hujja wannan maganan wannan wakilin Imam Hasan kenan Hussein bin Ruh shi mai ruwaya ya ce sunan shi muhammad bin ibrahim bin isaac sai ya ce sai na koma wajen sheikh abul qasim bin hussein bin ruh kaddasa allah ruhu kashe gari ni a rai a wani aqulu bi nafsi na ce wannan maganar da ya gaya mana atara wa zakara ma zakara lana yau ma amsu min inda nafsi wani abin da ya kama na jiyan nan daga bangaren kansa ne kuwa wato shi mai ruwa yake yana tunanin irin maganar da wancan wanda bare gaya mashi wannan daga ra'ayinsa ne shi daga kansa ne wannan koko dai koko dai an gaya masa ne faɗa duk irin wannan magana to fafta da ne sai zama shi ya fara magana ne faƙalar ne ya muhammad bin ibrahim li'an لأن أخبر من من السماء فتح لأن أخر من السماء فتح تبني الطير أو تهوي به تهوي بالريح في مكان صحيح أحب إلي من أن أقول في دين الله تعالى ذكره برأيي ومن عند نفسي yace ya Muhammad bin Ibrahim a ce na surmiyo daga sama tsuntsaye su fyauce ne ko iska ta yanyana ni daga wuri mai nisa ya fi so zan na fi son wannan da a ce in faɗi wani abu dangane da addinin Allah azza wa jalla da ra'ayina kuma daga gare ni wato wannan abin da na ga maka ba ra'ayi ba bal zalika min al asal abin da kaji na faɗa daga asali ne wa masmu'un min al hujja salawatullahi alaihi abin da naji ne daga wajen hujja wato wannan magana da muka karanta waye magana al hujja ajjalallahu farajahu da a ce idan Allah ta'ala ya turo annabi sai ya zama kawai nasara kawai yake ba a nasara a kansa sai ya murkushe ba a murkushe shi ba talauci in yi haka kawai sai ya zubo da abubuwa in yadda ki kasa kawai sai fito da abubuwa ba wahala ba yunwa ba kawai nasara ne waye ba zai bi annabi ba kawai da wani ya ja da shi kawai sai murkushe shi kawai sai sallar da aka yi shi sai mulkinsa ya kafo daram wane ne ba zai bi annabi ba wa kuma zai gaba da annabi ko kana da ƙarfin mulki in ka kana da annabi yanzu a turo dakaru na iska da wuta da mala'iku da aljannu ya mutsutsuke ka yanzu ya mai ka talaka mulkin ka ya kare ya daure ka da sarƙoƙe wurga a kurkuku mulkin ka ya tafi idan kuma waye kun ba zai bi annabi ba ka bi annabi ka zama gwamna yanzu a ci gari ka ce ya kai wannan annabi mai girma ko za a bani gwamna wannan gari da aka ce ana baka ka shimfiɗa mulki ka ci daɗi idan ana fama da matsala aka ce menene aka ce ai ciwo ne ya bayyana yanzu ana fama da cututtuka kawai sai a ce annabi kawai ana shi warkau kawai kwaya warke kawai a ce ana fama da rashin ruwa kawai a ce ainihin yanzu muna son ma a bumbunto mana da wani nau'in mu ji ƙasa kawai bumbunto wa zai ba zai annabi ba ai lafiya lau ya tashi a gwaji kaga jama'a za su bi annabi saboda tsoro ko kwaɗayi za su bi ko sun sa jin tsoron shi zai murƙushe su ko kuma duk suna kwaɗayin za su sami ɗaukaka tare da shi waye kun ba za shi jihadi ba in an je jihadi ana dawo da ganima ne kawai a ce ba za ka je jihadi ba kaga wane da ya dawo irin dukiyar da ya dawo da na sadaku birji rututu an je ganima kawai ake kwaso ba a shahada waye ba za shi ba to amma da yake jarabawa ce marhala ce jarabawa sai Allah ta'ala tare da mu'jizar da ya ba annabawa sai ya sa su suka zama wani lokaci suna nasara wani lokaci a nasara a kansu sai ta wannan sai ya gwada kowane wato gwaji na wannan ya wannan Hussein bin Ibn Ruh wanda sasuru ya bada ya bada wannan amsar ne ga wanda ya tambayi dangane da menene general ya magana yaya Allah zai sallada makiyinsa akan masoyinsa sai ce ai jarabawa ce yanzu idan Allah ya sallada makiyi akan masoyi ya jaraba duka biyu ya jaraba shi makiyin da sai ya tunkawo shine ma dai ya murkushe annabi ya jaraba annabin da dauriya kuma da ba don wannan ba da ba a san falalan su annabawan ba ba a san dauriyansu ba to wannan kenan na ɗauko maudu'i mai tsawo lokaci kuma ya kore min ba zai yi ci gaba ba amma dai a gurguje zan karanto mana waɗansu daga ciki wannan ruwayan kuma wani ibn bukair ya ce na tambayi abu abdullahi alaihi salam dangane da faɗin Allah azza wa jalla wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba abin da hannunku suka aikata ne fa qala huwa wa yafu an kafe ne ce haka kuma Allah ya ce wai afu an kaza yana ma rage da yawa da duk abin da muka yi za a kama mu da shi ne ai da mun da mun sha wahala duk ana yafa wasu ne wani lokaci musiba ta kan same mu saboda mummunan aikin mu amma ba duk mummunan aikin mu ne ma ake kama mu da shi ba da duk mugun aikin mu ana kama mu da shi to da za da da da ba karamar wahala za mu sha kuma ba za mu rayu ba to wai afu an kafe sai na ce to ma asaba aliyan wa ashabahu min ahli baiti min zalika sai ce to abin da ya sami ali da ire-iren ali kamar Hassan da Hussein to shi ma irin wannan ne ma asaba min musibat kuma ma kasabat aidihim ne kun ga ali an tabar da shi an ki taimake shi karshe aka kashe shi imam Hassan an tabar da shi aka ki taimake shi yasa shi ya sulhu dole aka bashi guba aka kashe shi imam hussein an tabar da shi aka ki a taimake shi aka kashe shi da duk iyalan gidansa da sahabbansa to wannan shi ma laifinsu ne ma asaba min musibati fa ma kasaba aidihim kun san yazid ya ga ma ali bin husayn ya ce ya ali ma asabakum min musibati fa ma kasaba aidihim sai imam zainul abidin ya ce a wannan ayan ba dangane da mu ta sauka ba wanda ta sauka daga dangane da mu ita ce ma asaba min musibatin illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna dhalika fi kitab inna dhalika ala Allah yasir ba ita wannan ita saukar tun farko da ma Allah ya kaddara mana zai gwada mu da wannan kuma zai dauka kaddara da mu shi to shine wannan yake tambayi Abu Abdullah cewa ko wannan shi ma musiban da ya sami Ali da ire-iren su shi ma irin wannan ne ma fa ma kasabat aidikum ne faqal sai imam jafar sadiq alaihi salam ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa ali kana yatubu ila allah azza wa jalla kullu yawmin 70 marratan min ghairi dhanb ai manzo allah sallallahu alaihi wa ali yana neman tuba yana tuba ya zuwa ga allah kullun sau 70 ba tare da zunubi ba za a cikin karatun sharhin najir balaga mun kawo wani daga cikin dakarun muawiya yana cewa in usman ya yi laifi ai annabi ma ya yi laifi don Allah ya ce liya gafirar laka liya gafirar lahu laka ma ta kadama min zambika in ba in ba don Allah manzo Allah ya laifi me zai sa a ci za gafarta mishi haka ya fahimta ko ya ce mishi annabi ya laifi ne aka gafarta mishi gafaran Allah a mahallin shi wannan karatu ne mai tsawo gafaran Allah ga annabi yana nufin ɗaukaka darajarsa ba yana nufin ya yi laifi ba shigen irin wannan da daga ja'far bin muhammad daga babansa alaihi wassalam ya ce inna ayyuba alaihi salam ibtuliya sab'u sinina min gairi zambin min gairi zambin annabi ayyub an jarrabce shekara ta bakwai da ciwo ba tare da yayi zunubi wa innal anbiya la yadhlimuna li'annahum ma'sumuna mutahharu annaba ba su zunubi don su tsarkaka ne katangagu la yadhlimuna wa la yaziguna wa la yatrukuna dhanban wa la yartakibuna dhanban sagiran wa la kabir su annabawa ba su zunubi ba su karkacewa ba sa yin zunubi karami ko babu sannan ya ce inna ayyub alayhi salam min jami'i mabtuli bihi lam tuntan da hura'iha wala qubi lahu sura wala kharaja minhu maddatun min damin wala qayb wala taqdarahu ahadun ra'ahu wala sahash minhu ahadun shahadu wala ta wala tadawwada shay'un min jasadihi wa hakaza yasna'u Allahu azza wa jalla bi jami'i man yabtalihi min anbiya'i wa awliya'i al-mukramin alayhi wa inna maj in in in inna maj tanabahu an-nafs li faqrihi wa da'afihi fi zahir amrihi bi jahlihim bi malihi bi malihi inda rabbih ta'ala dhikru min at-ta'yid wal farj yace shi annabi ayyub alaihi salam Allah bai jarabce shi da ɗoyin jiki ba yayin da yake ciwo jikinsa baya wani kuma bai canza mashi bai mai muna na mashi sura ba sura sai muni kuma jini ko ruwan kurji bai fito daga jikinsa ba kuma mutane ba su taba kyaman shi in su ba wanda ya taba ganin shi ya ji kyaman shi ko ya guje shi na abin da ya gani kuma tsutsa ba ta fito daga jikinsa ba kun san wasu na cewa wai tsutsa ta fito daga waya yana dauka ya mayar tsutsa ba ta fito daga jikinsa ba yace kuma haka Allah ya kan yi da wanda ya jarabta na annabawa da waliyansa masu girma da ya sa mutane suka guji ayyub alaihi salam saboda talaucinsa ne bai da kaumi da rauninsa a zahiri saboda jahilcinsu ga matsayinsa wajen Allah azza wa jalla na ƙarfafa shi da nasara wa karkalan nabi sallallahu alaihi wa ci gaban maganin imam jafar sadiq da babansa daga babansa yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace azamul bala'i bala'ul anbiya'i thumma al-amsal fal amsal to mafi girman bala'i jarabawa shine bala'in annabawa wato an Allah ta'ala yana gwada bayinsa da daidai darajarsu ne to annabawa su suka fi samun manya-manyan bala'o'i to summal amsal fal amsal sannan kuma daidai gwargwado daidai gwargwadon girmanka daidai gwargwadon bala'inka daidai gwargwadon darajanka a wajen Allah daidai gwargwadon masiban da za a sa maka a gani kaga saboda kaga annaba su suka fi jarabawa ke sannan kuma sannan waliyai wanda ya fi walici ya fi bala'i karamin wali karamin bala'i babban wali babban bala'i haka abin yake وإن ما ابتلاه عز وجل بالبلاء العظيم الذي يكون معه على جميع الناس لئلا يدعوا له الربوبية إذا شاهدوا ما أراد الله أن يوصله إليه من من عظائم نعمه تعالى متى شاهدوا to yace to dalilin da Allah ya sa yake ya jarraba a annabinsa azza dalilin da ya sa Allah zo ya jarraba annabinsa da bala'i babba domin ya zama ya zama bai ya hunu ala jami'in nas mutane su to ai bai da wani bai da wani girma domin kasi masa da'awan shi ubangiji ne idan suka ga cewa duk abin da yake so yana kaiwa gare shi daga nemomin Allah duk lokacin da shi sai to shi kenan shine ubangiji ke liyastadillu bi dhalika ala anna thawaba min Allah ta'ala dhikruhu ala darbaini don kuma su su kafa hujja da wannan akan cewa lada a wajen Allah iri biyu ne lada iri biyu ne istihqaqun wa ihtisasu akwai lada na istihqaqi cancanta kenan akwai lada kuma na ikhtisasi keɓanta ke wani Allah ya ta ƙiro da'ifan da za'afi wannan kuma sai ya sa mutane yanzu ba za su walakanta rarrauna saboda rauninsa ba saboda ɗaukaka ba ta ana wala faƙirin lifaƙiri faƙirin lifaƙiri haka kuma suka mutu da talauci ba za su walakanta shi don talaucinsa wala marida da maradihi haka mai ciwo da ciwonsa ba za a walakanta shi ba wale alamu annahu yusqimu man yasha kuma san Allah ta'ala yana sa ciwo ga wanda ya ga dama da ainihin a ce annabi ayyub misali bai ciwo ba wani annabi ma da ya taba ciwo zamzam in mutum yana ciwo me nake nufi kenan shi ba mutumin girgi bane ya me ka ya ciwo ne a lalle to ka ja maka kanka Allah baya son ka to annabawa na ciwo idan mutum yana fama da talauci a lalle Allah ba ya son ka baka da koko ba to annaba suka zauna ba su da koko kaga ashe ba kaga rauni na matsayi da talauci na rashin dukiya da ciwo a jiki alama ce na cewa mutum bai da daraja wajen Allah ba shi ba nan kyau annahu yuskimu man yasha wa yasfi man yasha matasha kaifa sha bi ayi sababin sha ويجعل ذلك إبرة لمن يشاء Allah ta'ala yana sa ciwo ga wanda ya ga dama ya lafiyantar da wanda ya ga dama duk lokacin da ya ga dama yadda ya ga dama ta kowane dalili ya ga dama domin ya zama abin lura ga wanda ya ga dama shaqawatan liman sha wa sa'adatan liman sha sai ya zama shaqawa ga wanda ya so sa'ada kuma ga wanda ya so wa huwa azza wa jalla fi jami'i dhalika adlun fi qada'i hakimun fi af'ali la yaf'alu bi ibadihi illa al-asdaqu lahum wa la quwwata lahum illa bih kuma duk wannan abubuwan Allah da Allah din yayi to duk yayi adalci a hukuncinsa kuma yayi hikima a abin da ya aikata kuma yana abin duk abin da ya aikata ga bayansa to shine yafi zama maslaha gare su kuma la quwwata illa billah ba wani dan zai duk abin da Allah ya hikiman sa ne abin da yafi alkhairi ke to wannan rawayan kuma naga lokaci daidai ina son karasa mana wannan Allah kala wani shi kuma ya tambayi abu abdullah shi yin irin wannan tambayar da wancan ya ma isa bin rob ya ce ma a sabakun min musibatin fa ma kasa ba ɗaiɗi kuma ya fuwa an kasa ya ce kana ganin wani abin da ya sami ale da iyalan gidansa saboda abin da hannun suka aikata ne ba alhali su ne a hannu bai tsahara masu mu sai ya ce masa annabi sallallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan nemi ga tu yakan tuba zuwa ga Allah ya nemi gafaran sa kowane yini da kowane dare sau ɗari a wannan ruwaya ba tare da zunubi ba Allah azza wa jalla yana keɓance waliyansa da musibobi domin ya sakanta musu ba wai domin sun yi zunubi ba to kuma har wala galiban ma zunubi istighfari ga wani mutane domin sarayar da zunubi istighfari mutum yana yin istighfari ne yau mutane suna istighfari ne saboda mene don Allah ya sayar musu da zunubansu amma a annabawa kuwa domin ɗaukar ka darajoji ne to haka nan ma musibobi yawa musiba ga an ga bayan Allah don ɗaukaka darajarsu to insha Allah na ga lokaci ya ya kure mana kuma dai ba na gama bane gara in kyale wannan insha Allah za mu tsora kan mu ga inda ainihin zaka ji zamu ji kuma mu karanta kuma insha Allah darajojin da Allah ta'ala ya ɗaukaki Imam Hussein da shi saboda wannan musiba wanda kuma in ka ji shi kuma darajojin sai ka ga masha Allah masha Allah da ba don wannan musiban ba da kun ba a samu wannan darajar ba da kuma darajojin da su kuma magoya bayan Husaini suke samu saboda kukan masiba din shi ma za mu mishi darasin sa darasin wanda muka iya yi kafin lokaci kure ma darajojin da Imam Husaini ya samu da kuma darajojin da magoya bayan sa suka samu na goya bayan sa har yanzu har da darajar kuka saboda masiba din insha Allah sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Muhammad يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله